إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا الصبر أشرين دا أكو ga watan al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha biyu ga watan tara miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara na da dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da darasinmu na biyu a cikin wadda littafi mai albarka da muke gabatarwa a kowane sati ga 'yan uwa da ke sauraronmu wannan littafi shine tariqus salihin walahu manfa'atun lil muslimina insha Allah ta'ala للشيخ العلامة البحر الأستاذ علامة السودان عبد الله بن عبد الله bedefodi rahimahullahu ta'ala wato littafi mai magana akan tafarki ko godabe na mutanen kwarai mutanen kirki su ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da almajiransa da waɗanda suka bi musu da kyautatawa darasin da ya gabata mun yi bayani a takaice akan wane ne malam abdullahi gwandu kuma muka fara karantar da mukaddimar littafin to ba mu kammala wannan mukaddima ba wanda malam ya buɗe littafinsa da cewa dukkan mutumin da yake son ya shiga hanya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa to ya ji tsoron allah ya gabatar da sanin abin da ya wajaba gare shi na aƙida sannan idan ya san abin da ya shafi aƙida ya yi bincike akan abin da ya shafi ilimin ibadarsa ta zahiri sannan ya ci gaba da cewa ya kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ga dukkanin ahwal nashi halaye nasa duk yanayin da mutum ya samu kansa to ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala Uh, sannan ya bauta ma Allah kamar dai gashi yana ganin Allah maɗaukin sarki ya bar abin da Allah ya haramta ko ya karhanta uh, to za mu ci gaba da inda ya tsaya da yake cewa waka zafi fi'ilin nawafil wa tarkil makaruhat anan mun ka tsaya uh, haka nan dukkan mutumin da yake son ya bi godabe ya bi hanya ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahabbai radiyallahu ta'ala anhum da wayanda suka biyo musu baya da kyautatawa to shine ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya aikata nawafil na filfilu wato abubuwan da ba wajibai ba bayan ya gabatar da wajibai to sai ya aikata abin da yake nafila ne wa tarkil makaruhat kuma ya bar ababen da aka karhanta masa ويجعل المباح وصيلة إلى الطاعة sannan ya sanya abin da aka halatta masa wato sila wato tsani tsakaninsa da bautan Allah subhanahu wa ta'ala a nan yana nufin akwai abubuwan da musulunci ya haramta akwai abubuwan da musulunci ya karhanta akwai abubuwan da musulunci ya wajabta akwai abubuwan da musulunci kuma ya halatta su to ya faɗi hukuncin wajibi haramun makaruhi a darasin da ya gabata yanzu sai shigo yana bayani akan cewa abin da ya kamata ga musulmi ya ɗauki duk abin da Allah ya halatta masa matsayin tsani da zai taka ya hau wato abin da ake tattakawa a je sama shine wasila ko kuma ya rike shi matsayin hanya wadda za ta kai shi da taimake shi zuwa ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala kamar abin da ya shafi kasuwanci mutum ya je ya nemo kuɗi daga wannan abu ne wanda Allah ya halatta muddin ba an fada cikin abin da Allah ta'ala baya so ba to ko da sana'a mutum zai yi to ya rike ta a matsayin cewa hanya ce wadda za ta taimake shi zuwa ga yima Allah da'a au ilal kaffi anil harami haka ko kuma ya ɗauke wannan halat ɗin abin da zai taimake shi ya kame kansa daga ni daga haram domin dukkan mutumin da yake kasuwanci yake neman kuɗi to kaga yana ƙoƙari ne ya ga cewa ya kare mutuncin kansa ya kare kansa daga roƙo ya kare kansa daga sata ya kare kansa daga zalunci ko kwace da sauransu to idan har neman kuɗi kake yi ka ƙudurta a rayuwarka cewa kana neman kuɗi ne domin ka kare kanka daga fadawa cikin haram wa ya ya ƙudurta a zuciyarsa annahu muqtasirun shi mai takaitawa ne cikin abin da Allah ta'ala ya wajabta masa lam yuwaffi haqqallahi bai gama cika haƙƙin Allah madaukakin sarki ba domin babu wani wanda zai iya cewa shi duk abin da Allah ya umarce shi ɗari bisa ɗari ya cika shi yadda Allah yake so ma'ana koyo shi dai bawa ya ji a zuciyarsa cewa abin da Allah ya ɗora masa to mai takaitawa ne bai zo da shi gaba ɗaya ba walam yakun khairun min ahadin kuma ya kudurta a zuciyarsa cewa shi bai fi kowa alkhairi ba e ma'ana ya ɗaukansa ba kowa ba ba a buƙatar musulmi ya dinga kallon kansa shi cewa wai ya fi kowa ya fi wani ya fi wani ya fi wani wannan ba daidai ba ne ba hanyar manzon Allah ba ce kuma ba hanyar sahabban manzon Allah ba ce ana buƙatar mutum ya zamo mai tawadu mai kaskantar da kai wanda ba zai ja masa reni da wulaƙanci ba Allah ta'ala yana cewa fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kada ku tsarkake kawunan ku kar ku nuna wa mutane cewa ku tsarkakakku ne ku mutanen kwarai ne domin Allah ta'ala shine ya san wane ne wanda ya fi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Uh, ko da ɗin kafi mutum to ba a buƙatar kana nuna cewa kafi shine mai abdurrahman al-akhdar yake cewa ru'yatul fadli alal ghairi da nuna fifiko akan wani wato ka dinga nuna cewa kai kafi wani kafi wani to wannan ba daidai bane wa yarda bi kulli ma qada Allah kuma wajibi ne gare shi shi yarda da duk abin da Allah ya hukunta ya bashi na arziki duk abin da kaga Allah ya baka to dama ya rubuta zai baka duk abin da kaga Allah bai baka ba to dama bai cikin abin da aka rubuta zai baka dama can ababin ga magana abin da ya shafi aqida mun karanta akwai imani da abin da yake na kaddara mai kyau ko mara kyau wa yu'amilu nasa bi khuluqin bi khuluqin hasanin kuma ya mu'amalanci mutane da dabi'a mai kyau wannan shi ma daga cikin hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabban manzon Allah alaihi wassalam sahabban manzon Allah radiyallahu anhum kai ya daga cikin hanyar da manzon Allah yake akanta tana daga cikin hanyar da sahabban manzon Allah radiyallahu anhum suka bi shine mu'amalantar mutane da halaye na kwarin zamu ga Allah ma ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallama akan kyakkyawan ɗabi'u wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai annabi sallallahu alaihi wasallam kana saman ɗabi'u masu girma masu daraja hatta wajen magana to ka san wace irin magana zaka gaya wa mutane shi yasa Allah madaukin sarki ce wa qulu lin nasi husnan ku gaya wa mutane magana wadda take mai kyau haka za mu ga cewa hadisin da wato al'imam at-tirmidhi ya ruwaito da isnadi tabbatacce hadisin abu zarri al-gifari da mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana cewa ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ce ma kowanne da ko kuma kowanne daga cikinsu ya ji manzon Allah yana cewa ka ji tsoron Allah duk inda ka samu kanka sannan duk sanda ka yi mugun aiki to ka goge wannan mugun aiki da kyakkyawa idan ka yi ƙarya to ka dawo ka yi gaskiya in ka yi zalunci ka dawo ka yi adalci idan ka yi rashin alkawali ka dawo ka cika alkawali sai wannan kyakkyawa ɗin ya goge mummuna wa khaliqin nasa ka ɗabi'antu da zama da mutane ka mu'amalanci mutane da ɗabi'a wadda take bai kyau to wa min husni khuluqi wa min husni al khuluqi yana daga cikin kyakkyawar ɗabi'u ma'ahum tare da wato mutane an yi hammila anhum bi kulli ma fa'aluhu shine ya dinga haƙuri da juriya da duk abin da suka aikata gare shi wannan shi mana daga cikin hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hanyar mutanen kirki ba ce kai ka ce duk abin da aka yi ma sai ka fusata sai ka yi fushi sai ka yi faɗa da mutane a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa an cutar da su an yi musu ba daidai ba kuma suka yi haƙuri suka jure to duk wanda yake son ya bi hanya tasu to shi ma haka ya kamata ya yi bale ce wa in balagul ya tafi ihfazihi ko da ku mutane sun kai ƙololuwa sun kai matuƙa wajen fusatar da shi ma'ana ko da abin da sun kai masa ya kai wato ƙarshe wajen fusata shi wato jefa shi cikin fushi da ɓata masa rai to shi haƙuri wa an yu'inahum bi qadri taqatihi bimalihi wa badani haka yana daga cikin hanyar magabatan kirki ga mai son ya bita to ya zama mai taimaka ma ƴan uwansa musulmai bi kadari taqatihi gurgurdan ikon sa bimalihi da dukiyarsa wa badanihi da kuma jikinsa idan dan uwanka musulmi yana buƙatar ka taimaka masa da kuɗi kana da hali taimaka masa hanya ce ta manzon Allah hanya ce ta sahabban manzon Allah in kuma da ƙarfin jikinka yake buƙatar ka taimaka masa taimaka masa hanya ce ta manzon Allah hanya ce ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da daga cikin abinda wato ya shafi sadaka shine mutum ya ainihin taimaka ma dan uwansa ga dabbarsa wannan shi ma yana daga cikin ainihin sadaka sau da haka duk wanda Allah ya hore mai tallafa ma dan uwansa ya taimaka masa sannan yana daga cikin hanyar magabata na kwarai ga mai son ya bi ta wa Allah ya tama'a shay'an minhum kada shi yi kwaɗayin wani abu daga su mutane ma'ana kada ya nuna yana kwaɗayin cewa mutane su bashi wani abu nasu na dukiya ko na kuɗi a kar ya nuna wannan kwaɗayi ya dogara ga Allah ya roƙi Allah ya bashi wala yuwaddiha annahu ittala ala shay'in min ahwalihim adh-dhanimati haka kada shi bayyana cewa ai ya san abin da ya boyu na halayen musulmai a halaye marasa kyau abin da suke yi a boyi ma'ana kada ya zo yana ba da labari ce ai na san abin da wani ka yi mara kyau na san wane yana shan giya na san wane yana shaye-shaye na san wane yana neman mata na san wane yana kaza yana kaza yana kaza sai ya zo yana ba mutane labari ita ma wannan ba hanyar manzon Allah ba ce ko ba hanyar sahabban manzon Allah ba ce idan har ka ga mutum na aikata wani abu to ba cewa an kai ka zo kana faɗa wa mutane ba ka je ka same shi cikin hikima cikin ƙauna da soyayya sai kai mai nasiha amma ka zo kana gaya mutane cewa ai ka kama wani ko ka ga wani yana aikata mugun abu marasa kyau to ba daidai ba ne bal yasturuha alaihim abinda ma ya kamata gare shi ya ɓoye wannan mugun abu da ya ga yan uwa ne musulmi na yi misali in ka ga mutum na shaye-shaye alhali mutane ba su san yana shaye-shaye ba to ba daidai ba ne ka zo ka tona mai asiri cikin jama'a a'a ka je tsakaninka da shi ba tare da kowa ya sani ba ka yi mai nasiha ka faɗakar da shi ka nuna masa abin ba kyau kuma daga nan ka kawo bakinka ka ba kowa labari domin ya tabbata a cikin hadisi hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya suturci musulmi to Allah zai suturce shi duniya da lahira kenan mafhumul mukhalafa abinda za a fahimta a kasan wannan duk wanda bai suturci musulmi dan uwansa ba bai rufa masa asiri ba to shi kuma Allah ba zai rufa masa asiri ba duniya da lahira shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a ainihin cikin wannan hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya ga ɗan uwansa musulmi hadisi ne muttafaqun alai duk wanda ya ga ɗan uwansa na wani abu wanda baya da kyau to ya suturce ya suturce shi ya suturce ƴan uwansa musulmai wa yuqimul uzra liman ankara alai kuma yana daga cikin hanyar magabata na kwarai shine ya dinga ba ‘yan uwansa ya ba da uzuri liman an kara alaihi ga wanda ya nuna masa musu ga wanda ya yi musu akan wani abu shi da ya ganshi yana aikatawa mana in kana aikata wani abu dan uwanka musulmi ya zo ya dinga nuna maka ai wannan abun ba da kakai ba daidai ba ne kaza kaza to kakkai rigima da shi ka ba shi uzuri ko da ko ya fahimci abin ba daidai ba ولا يتبادر هو إلى إلى إنكار قول قول أحد منهم بديهة haka kuma kada shi gaggawar yiwa yin musu ga maganar wani mutum daga cikinsu badihatan kai tsaye nan take da zarar mutum ya magana ka cewa ba haka take ba kaza kaza kaza irin yadda yan mutane ke yi da zarar wani ya furta magana sai ka ga wani ya taso ya ce ƙarya kake yi maganar nan ba haka take ba to kashi haka nan shi kashewa wani musu sannan kuma idan wani ya yi masa musu kuma kashe rigima da shi ya ba shi uzuri ina fatar an fahimta bal bi rushidin abinda zai yi kokari ya shirya da shi wayan sharihu sadrahu sannan kuma ya buɗe zuciyarsa bi taqdimi ziyarati man yunkiru alaihi da gabatar da ziyara ga wanda yake musu yi masa musu yake masa inkari ma'ana yake adawa da shi yake faɗa da shi duk wanda yake fada da kai to kai kar kai fada da shi muddin dan uwanka ne musulmi ka je ka gabatar da ziyara zuwa gare shi wa yaqsidu naf'ahu kuma yayi nufin zai amfanar da shi fi dinihi a cikin addinin sa idan Allah ya baka ilimi shi bai bashi ba to yi kokari ka taimake shi idan Allah ta'ala ya sanar da kai alqur'ani shi bai sani ba kai kokari ka je ka sanar da shi a yan uwa musulmi nan za mu dakata yadda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh